أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na 21 a watan Ramadan ranar Laraba a wannan shekara ta 1436 da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine takwas ga watan bakwai a shekara ta 2015 na lissafin miladiya قال الله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله سبحانه وتعالى أمر سيمان زنسى صلى الله عليه وسلم يسيه أطيعوا الله كيداء دع الله والرسول دكما منزوه شي منزن الله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا إنكو كوكا جوية بايا كوكا كي فإن الله لا يحب الكافرين تولي الله بايا سان كافرين shi masu juya bayan su bin su da'a ga Allah su bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai ne shi ne abin da yake nufi ana malin sa'adi ce wa haza amrun min Allah ta'ala li ibadihi bi a'ammil awamir wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi ga bayinsa umarni wannan iri umarni mafi gamewa wanda ya fi kowane umarni zamansa gamamme ya shafi kowa da kowa ya shafi komai da komai a kowane babi na farko ya shafi kowa da kowa duk musulmi namiji mace babba karami ya shafi kowane kuma aljan tunda su ma mukallafu ne sannan a ta bangaren matsalolin har yanzu ya shafi kowane bangare matsalolin usuluddin da matsalolin furu'iddin ko almasailul ilmiya wal masail al'amaliya duka a kowane abu dole ne a yi da'a ga Allah dole ne a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine asalin addini ka aje ra'ayinka an yi abin da ya dace da ra'ayinka ko ba ya dace da ra'ayinka ba in dai Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to dole ne kawai ka bi ka aje ra'ayinka in anan ne ka zama musulmi in ba haka ba ka zama mai bautawa son zuciyarka yace wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi wannan umarnin ga mamme wanda ya shiga kowane babi shine da'ar Allah da da'ar manzansa sallallahu alaihi wa sallama allati yadkhulu biha al-imana wa tauhida wanda da shi mutum zai shiga imani da tauhidi wanda ba shi bai yadda da da'a ga Allah ba bai yadda da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi bai shiga imani ba bai shiga tauhidi ba in ko mutum ya yadda da shahadatu Allah ilaha illallah cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi shine manzo daga Allah da ta hanyar sa za a karbi abinda za a bauta Allah da shi to ya shiga imani ya shiga tauhidi yace wa ma huwa min furu'i zalika da duk abin da ke da alaka da wannan ta bangaren cewa reshe ne ga wannan ko abin da yake bangarorin aiki ne min al'amali ta bangaren ayyuka na gabubba wal aqwali da kuma maganganu shi ma aiki ne na harshe al-zahira wal batina waɗancan ayyuka sawa'un na gabubba da kuma na zuciya da kuma na maki sannan aqwal sune maganganu na baki al-zahira bayyanannu wal batina da kuma wanda suke boye a cikin zukata bal sai ce kai ba wannan kawai ba yadkhulu fi ta'atihi wa ta'ati rasulihi ijtinabu ma naha anhu nisantar abinda Allah ya yi hani a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kansa duk ya shiga cikin da'ar Allah da da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin sai ce li anna jtinabahu imtithalan li amrillah huwa min ta'atillah domin nisantar abun idan ka yi shi domin biyayya ga abin da Allah ya umarni shine imtithalan li amrillah dan ka aikata abin da Allah ya umarce ka da shi to yace huwa min ta'atillah wannan shine da'ar Allah haka ta kowane bangare sawa'un al'umur alfi'iliya wal umur tarkiya dukkaninsu sun shiga cikin da'ar Allah ma'ana abinda aikata shi ake yi ka aikata ka yi da'a in an ce ka yi aikata idan kuma aka ce ka bari to in ka bari shi ma ka yi da'a Allah sa kun san dai akwai wannan ko yawwa akwai al'afal akwai kuma at-turuk kamar da malamai da suke faɗi sai ce faman ata Allah duk wanda ya da'a ga Allah wa rasulahu da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ula'ika humul muflihun wannan su ne masu cin nasara Allah samu cikin masu cin nasara sai ce fa'in tawallau in ku suka juya baya ma'ana ai a'radu an ta'atillah suka bijire daga da'ar Allah wa rasulihi da kuma manzan Allah sallallahu alaihi suka yi watsi da dokokinsa da maganganunsa ba sa son ra'ayinsa sai nasu sai ce falaisa thamma amrun yarji'una ilaihi illa al-kufr wa ta'ati kulli shaytan kulli shaytanin marid yace to ba su da wata makoma ba abin da za su koma zuwa gare shi in sun ki Allah sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai me sai kafirci da kuma da'a ga dukkan wani shaydani kan gararre dan haka duk mutumin da bai bi Allah ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yana bin son zuciyarsa kuma ya rabu da Allah ya koma cikin kafirci a wannan ba ana nufin duk inda aka ce ka yi abu sai ba kai ba ka zama kafiri ba haka ake nufi ba ana nufin idan jumlatan mutum ya watsi da dokar Allah ya ce ba zai ba musuluncin da aka dora masa ya ƙi ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma jumlatan to shi ake nufi da kafirci amma ba afradil masail ba kun gane wannan bambancin yawa misali yanzu a ce Allah madauki ya umarce mu da kyautata mu iyaye to duk idan aka dauki cewa kawai mujarradin sabon Allah zai fidda mutum daga musulunci aka ga abubuwan wa zai zauna a musulunci yau to ba haka ake nufi ba ana nufin duk wanda ya juya baya ba zai dauki addininsa daga Allah ba ba zai dauki addininsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yana ganin ra'ayinsa shine masdarinsa to wannan shine kafirci yake zuwa mutum kuma ya fita daga addinin Allah to sai ce dama Allah mu ya ga mana a wata aya din kataba alaihi annahu man tawallahu ko fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'if wannan suratul hajj kutiba alaihi ne ko yawwa eh an an rubuta a kansa cewa duk mutumin da ya jibinci shedan ya zama shine abokinsa shine ke bashi doka shi yake da a gare shi fa annahu yudilluhu to zai batar da shi ne wa yahdihi ila azabis sa'ir kuma zai shiryar da shi ma'ana ya nuna masa hanya zuwa ga azaba ta kuna wadda take kona dan adam Allah ya tsare mu fali hada qala don haka Allah mu ce fa in tawallaw in sun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin in suka bijire suka kauda kai ba sa son su bi abinda Allah ya ce ba sa son su bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta to shikenan fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah fa baya son kafirai wannan iltifati ne ko in ce wato bayanin hukunci ne na abu tare da ko in ce ta hanyar bayanin aikin mai aikin ma'ana juya baya da suka yi da kangarewa da suka yi maimakon Allah subhanahu wa ta'ala a ce fa inna Allah la yuhibbul mu'ridina an ta'atihi Allah baya san masu bijire wa da'arsa sai kawo sai ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin bi ma'ana man a'rada an shar'ihi fa huwa kafir shine abin da ke nufi a yace bal yubghiduhum wa yamqutuhum wa yu'aqibuhum ashadd al-uquba abinda Allah zai musu shine Allah zai kisu yana kyamar su da bughdu da maqt duk ma'anar su daya wa yu'aqibuhum kuma sannan zai musu uquba ashaddal uquba mafi tsananin uquba domin duk wanda ya je ga Allah bai yadda da Allah ba ko saboda yadda da karfin ra'ayinsa shi ra'ayinsa yafi karfin yabi na Allah yabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai kona shi ya azabtar da shi nuna masa cewa to shi din bai isa ba yace wa ka'anna fi hadhihi al-aya al-karima kamar dai a wannan ayar akwai bayanan wa tafsiran littiba'i rasulihi kamar wannan ayar tana fassara mana abinda ake nufi ne wanda aka faɗa a ayar da ta gabata wato biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine a sharadin karbar soyayyar mutum da yake wa Allah to sai ake mana bayani a wannan ayar yaya biyayyar Allah a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take shine wannan atiullaha wa rasulahu ko atiullaha wa atiur rasul sai sai wa anna zalika bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih ka gani ma'ana cewa wannan yana kasancewa ne da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha huwa littiba'ul haqiqi wannan shine haƙiƙanin ittiba'i in mutum yace shi mai bi ne to haƙiƙanin bi ya zama yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dan yi hakuri da ni zan bi wasu daga cikin ayoyi na alqur'ani da yake zan karanto su ne sama-sama da sauri saboda lokaci ba zai ishe mu ba domin alkur'ani mu ga cewa kamar da muka ji maganar muhimmancin tauhidi da kadaita Allah subhanahu ta'ala da bauta da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa duk wanda ya bijire wannan kuma kowaye shi Allah zai azabtar da shi ai mun ji ayoyi akan wannan to wasu ayoyin kuma da za su ja hankalin mu akan abin da ya shafi cewa addinin nan fa asalinsa ba shine ka tsaya ka bi son zuciyarka ba ka zama kai mai wani tsabar taurin kai ne abinda ka ga dama shine addini abinda baka fahimce shi ba ba addini bane to dole ka fahimci cewa abinda Allah ya ce ayi shine addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shine addini fassarar maganar Allah kuma da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gun malamai ba gun jahilai take ba yawa to daga cikin abin da zai nuna mana wannan karantar da mu Allah subhanahu wataala yana cewa fa imma ya'ti yannakum minni hudan faman tabi'a faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wanda bai bi shiriyar Allah ba fa ya zama ya tabe wasu daga cikin ayoyin ba duka zan karanto har karshen su ba a wata ayar kuma طه كنية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقد آتيناك من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته haƙa tilawatihi ma'ana nan tilawa mai ake nufi mun karanta wannan ayar mun karanta tafsirin ta bara waccan ko yan shekaru da suka gabata ko allazina ataina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi tilawa wace ake nufi nan ma'anar tilawa nan biyayya domin asalin daga tala yatlu ne abu kaza yana bin kaza ita kanta tilawa ana kiranta tilawa ne ai saboda wata aya na bin wata aya wata aya na bin wata aya shi yasa ake kiranta tilawa mun gane abin yau don haka ashe kenan allazina atina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi suna bin sa haƙiƙanin biyayya a yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun al-ma'ida aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun kun dai wannan shi ma tana magana akan idan an ce wa mutum ya zo ya bi Allah ya zubi manzon Allah sai ce a shi zai bi hanyar iyaye da kakanni yanzu ko a ce gaba ɗaya iyayenmu da suka mutu duk akan bata suke wa ya faɗi haka ba wannan aka faɗa ba kuma ko wannan ce ko ba wannan bace abinda Allah ya ce ka bi shine addinin ka ba mizanin ka ka duba cewa ya dace da gargajiyar garinku haka aka tashi ana yi a'a dan tashi alƙiyama Allah ba zai tambaye ka ka bi addinin iyaye da kakanni ko baka zai tambaye ka ka bi manzon da aka turo ma abinda zai tambaye ka kenan da aka wannan shine asalin addini Allah madauki yana cewa har yanzu kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab har zuwa ƙarshen aya shi ma wannan yana nuna maganar ittiba'in littafi وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن في ما nuna me. cewa manzo idan ya zo abin da ke ilmantarwa shi za a bi wanda duk bai bi ba ya zama bai yarda da Allah kuma da manzon ba sannan Allah madauke na cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma kamar yadda muka aiko a cikin ku muka aiko manzo manzon nan yana karanta muku ayoyin ayoyinmu in ji Allah subhanahu ta'ala sannan yana tsarkake ku yana ilmantar da ku alkitaba wal hikma al hikma nan ana nufin sunna a kaulin wasu daga cikin magabata salaf cewa ma'ana manzan yana koya muku ƙur'ani da hadisansa ƙur'ani da sunnarsa don haka ashe kenan a ina shari'a take tana ƙur'ani tana sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki har yanzu yana cewa a wata ayar واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به gani ya muku gargadi da shi ne muku wa'azi ku karanta ku tuna kai abinda aka saukar muku na ni'imar abin da aka yi muku na ni'imar Allah da kuma abin da Allah ya saukar na Qur'ani da kuma hikima ashe Qur'ani saukakke ne hikiman nan ma saukakkiya ce shine ma'anar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma shi ma duwane yana nuna mana wannan sannan Allah mulki na cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun wannan mun karanta ta kwanan nan ko sannan Allah madauki ne walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitab gani shi ma nan idan aka zo ma da qur'ani kai watsi da qur'anin kai watsi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi ra'ayinka to ne ya nuna mutum yayi watsi da addinin Allah Allah madauki na cewa kuma innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda albayyinati wal huda ana nufin abinda yazo cikin qur'ani da abinda yazo a cikin sunna watsi da shi ko boye shi dina cikin waɗannan maganganu da suke abin zargi Allah subhanahu wataala yana cewa har yanzu innal ladina yaktumuna ma na karanta wannan ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u aga wannan kuma yana magana akan abin da shafi lafazi mutum ya kirkiri wani abu yana amfani da shi ya faɗi abin da ya ga dama ya ce zai bauta wa Allah da shi Allah madauke ya hana musulmi faɗin wata kalmar da take da wata ma'ana marar kyau ko da kai agun ka zaka iya fassara ta da wata ma'ana in dai zahiruha yuhimul batil to dole ne a batta sai a kama abin da yazo a qur'ani da sunna qul in kuntum tuhibbuna allah mun karanta ta jiya qul atiu allah war rasul fa in tawallaw ita ce wannan wa atiu allah war rasul la'allakum turhamun wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu haka duk wannan hujjoji ne akan cewa in dai ga Allah ma'ana littafinsa ga manzon Allah wato hadisansa to babu zancen a bata duk mai san shiriya to anan za a samu maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'a sannan Allah yana cewa laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum wani yana nuna shi ma maganar sabawa abinda aka zo da shi yana sa mutum ya zama ya jawo kansa bala'i Allah subhanahu ta'ala yana cewa har yanzu alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh ashe is al-istijaba lillahi walir rasul kullum ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dai kuna fahimtar ayoyi ko in an ce kowanne sai an fasara na ga zamu dau lokaci Allah madauki halin zai na cewa tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan suratu an-nisa'i wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu kun ga shi ma wannan haka dole ne addini yana karkashin ina da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum shi ma na hazuwa karshe wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa ashe dai maganar biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin addini wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah bai zo kawai dan ya baku labarin abin da ya gabata a baya ba bai zo kawai dan ku san shine manzo ba bai zo kawai dan ku ce eh mun san manzon Allah shikenan ku tafi ba a'a illa liyuta'a bi idnillah me yasa yace kuma bi idnillah cewa ashe da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ne ga Allah duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to in kai shi kai da'a ga Allah shi yasa daga cikin fassarar ma'anar shahadatu anna muhammadur rasulullah wanda na san duk kun sani ita ce me ba'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shar'a shine wannan kuma har yanzu sai wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إذن المؤمنون لهم سبيل mumine suna da sabil sabilin su kuma shine hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saba wa manzon Allah ya bi wata hanyar da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shikenan Allah madauki ya faɗa ni wallahi ma tawalla za mu jibin da masa abin da ya dora makansa abin da ya ja makansa ai masa hukunci da shi Allah madauki yana cewa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kaga wannan shi ma yana nuna mana cewa idan wani ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rabu da shi Allah subhanahu ta'ala yana nan shi ya umarni abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum me ma'anar azzartumuhum ku girmama su dole ne a girmama manzanni manzon Allah musamman sallallahu alaihi wasallam ayoyi dai akan wannan suna da yawa kawai tadkiri ne da tunatarwa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wahdharu fa in tawallaytum azwa kashi walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib gani idan har mutum zai kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah to ai kaga bai bi na Allah din ba nasa san ra'ayin ko san rai din yake bi وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع شيف أجي يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كبي أبن أكي مكا وحي كربد مشركي ko sun bi ko ba su bi ba wannan lamarin Allah ne subhanahu wa ta'ala qul la aqulu lakum indi khaza'inullah sannan kuma in ke cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya ma'ana ni ma ba komai nake bi ba sai abin da aka yi wahayi zuwa gare ni sannan kuma Allah maɗauki na cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun waɗannan ayoyi dai in muka bi su qur'ani baki ɗayan sa akan wannan ne haka ka karanta kun ga wannan kamar ka ce abin da muka ji yau a waɗannan ayoyi wannan gungun tawagar ayoyi magana ce akan cikakkiyar fassarar shahadatu anna muhammadur rasulullah wadda muka jiran nan kamar cikakkiyar fassarar shahadatu Allah ilaha illallah wannan shine usuluddin a bautawa Allah shi kadai abi kuma manzanni a gaskata su ba sa ƙarya duk mutumin da yake son shiriya to shiriya tana nan a cikin maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah subhanahu wataala yace ka karanta wannan ko ayoyi na gaba inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin lalle Allah ya zaɓi adamu annabi adam wa nuhan da annabi nuh wa ala ibrahim da mabiya annabi ibrahim ko yan gidan annabi ibrahim wa ala imrana hakanan yan gidan imran ko mabiyansa ala alalamina bisa me ma'anan bisa din ma'anan istafa ha'ula'i alal alamin ya zaɓe su akan sauran halitta baki ɗaya malamai sun tattauna nan halittar fi zamanihim a zamanin kowanne daga cikinsu domin ka ce gaba ɗaya kenan za su hadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wanda suka fi kaga ba haka bane don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su duka yawa Allah ya madauki ce zurriyatan ba'dha min ba'd fi halati kaunihim zurriyatan shi yasa ya zama mansubi ma'ana a halin su na zama zurriya sashe daga sashe sashen su daga sashe suke malami sun tattauna wannan ma'anar cewa wani sashe mai taimakon sashe ne sun dace da sashe sun yi kama da sashe wasu kuma suka ce a'a saboda bangaren tanasuli ne asalinsu daga ma'ana kamar ka ce asalinsu daya wasu malamai malam qurtubi yana ce wannan yana cikin maganar malamai amma huwa min adhafiha yana cikin mafi rauni haka maganar tashabuhi ne ta bangaren abin da suke biyayya gare shi cewa asalin su kamar ɗaya ne cewa duka sakon Allah maduki suke wa hidima sannan sai zuriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم to mu karanta abin da malam sa'id ya kawo mana saboda yana da yawa idan lokacin ya ishe mu ma zo har wannan kissar matar imran imran nan ana zancen wannan imrana gashi nan dai malam ya kawo mana shi mu bi nassinsa sai mu ji insha Allah duk abin da dai muke bukata mu sani gwargwadon hali abin da za a ƙara bayani a ƙara a ciki malam sa'id yake cewa yukhbiru ta'ala bi ikhbari باختيار من اختاره Allah yana ba da labarin zaɓin wasu mutane da ya zaɓa min auliya'ihi daga cikin waliyansa wa asfiya'ihi da zaɓaɓɓunsa wa ahbabihi da masoyan da ya zaɓa yake so ahbabihi nan wanda yake so ne ba wanda suke son sa ba fa akhbara annahu istafa adama ba fa ana kore suna son Allah bane ina nufin nan tunda annabawa ne Allah na bamu labarin shi yana son su ne magana suna son su ko an gama kenan da ita yawa yace fa akhbara annahu istafa adama sai bamu labari cewa ya zabi annabi adam ai ikhtarahu ala sa'iril makhluqat ya zabe shi akan sauran halittu kun ga nan in ana zancen sauran halittu ne annabi adam ake fifita shi akan sauran halittu tare da cewa a cikin annabawa shi ma mafifici ne amma kuma akwai annabawa da suke sama da shi wajen fifiko da daraja kamar da dai muka sani fa khalaqahu bi yadihi daga cikin alamar fifikon da Allah ya wa annabi adam in ka dubi yadda Allah ya halicci sauran halittu da yadda ya halicci annabi adam akwai fifiko ko ba fifiko na farko annabi adam khalaqahu bi yadihi Allah ya halice shi ne da hannunsa da hannun wa da hannun Allah in karkace a da zamirin kan shi annabi Adam an halice shi da hannun annabi Adam ba wannan magana hankali ba zai fahimce ta ba ma'ana Allah ya halice annabi Adamu da hannun Allah yaya hannun Allah yake ba mu sani ba a sannan yace wa nafakha fihi min ruhihi ya busa masa ransa min ruhihi daga ruhin da Allah maɗaukaki ya halitta daga cikin arwahin da ya halitta yake sawa bayansa ya sanya masa shine ma'ana wa amara al mala'ikata sauran halittu ko ya Allah ya halicce su da kun fa yakun ne ko a ce wane kasance ya kasance bishiya ta kasance a samu teku a samu dutse a nan duk inda Allah maɗauki ya nufin wani abu ya auku yana cewa kun fa yakunu hadha alladhi arada amma annabi adam ba daga kun fa yakun aka yi shi ba yumbun kasashe daban-daban aka haɗo na duniya aka kwaba yumbun sai aka gina mutum-mutumi da yake Allah shine Allah yana busa rai sai ga mutum-mutumin nan ya juya ya zama wani abu ya zama ga tsoka ga jini yana fidda mani kaga ya fita daga zancen abin nan ƙasa kuma wannan wannan kuma duk abin da nufin Allah subhanahu wata'ala shi yasa kun ga hikimar faɗin nafkhur ruhin kenan a ciki domin sauran abubuwa da za a yi mutum mutumin su ai ba busa rai to ana busa rai ko an ce rai ran dan adam a ina yake ran dan adam in ba jini ba zai tafi ba haka busa rai din nan ma'anarsa an sa masa jini yana yawo a jikinsa kaga kenan an fita daga ɗabi'ar asali ta maganar ƙasa da turbaya wannan kuma duk da ikon Allah wa amara al mala'ikata bis sujudi lahu ya umarci mala'iku su yi masa sujada wannan girmama ne ko ba girmama ba wa askanahu jannatahu ya sa shi a cikin aljanna yace ya zauna a ciki وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات يباشي علمي da haƙuri da falala waɗannan abubuwan da su Allah ya fifita shi akan sauran halittu sauran halittu ba su da waɗannan abubuwan ba su da ilimi shi yasa har a lokacin da ya ilmantar da shi sunayen abubuwa sai aka kira mala'iku da suke tambayar Allah cewa Allah ka halicci kuma wani wanda har zai saba maka bayan ga mu ba ma saba maka sai ce ba ku san abin da na sani ba mun karanta wani a baya a suratul baqara ko sai ya ce sai aka ilmantar da annabi adam sunan komai da komai wannan sunan wannan sunan ta bishiya wannan teku ce wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk ya rike ilimi nan ko ba ilimi ba sai aka tambayi mala'iku su faɗa waɗannan abubuwan tunda su ba a koya musu ba ba sani ba ashe an fifita annabi adam a kansu ta hanyar me ta hanyar ilimi to shine sai haka nan da hilm da haƙuri Allah ya hore masa haƙuri annabi adam mai haƙuri ne wal fadl da kuma falala mutum ne mai karimci mai daraja sai ce wali hadha faddala banihi dan haka sai Allah ya fifita ƴaƴansa akan sauran halittu yace wa laqad karramna bani adama ko mun girmama mun karrama yan adam kun ga ba cewa walakad karramna adama ba tunda yace bani adam don haka banu adam suna ciki dole su ne ma nasi akai akan su cewa hakika mun karrama bani adam munan dukkanin mu Allah ya karrama mu da me ya karrama mu da abubuwa da yawa ya karrama dan adam da hankali dabbobi ba su da hankali a gaban ku nan cikin jama'a sai dabba ta taki dabba ko ba ka bane sai su yi abinsu ba ruwansu dan adam ba zai wannan ba sai idan shi ma juye ya koma dabba da hankalinsa daga hankali ma na ya bar hankali allah ya fifita dan adam bayan hankalin ya ba shi ilmantar abubuwa da amfani da mizani da iya lissafi da kwatanta menene mai kyau da menene marar kyau dabbobi duk ba su da wannan mun fahimci wannan abin sannan allah ya ba shi harshen da zai magana yu'abbiru amma ya ji shi fi khatirihi duk abin da ke yawo a cikin kwakwalwar mutum da tunaninsa Allah madauki ya bai wa dan adam harshen da zai bude baki yayi magana akai dabba duk abin da ya dame ta sai dai ta yi ihu ta yi gunji wanda yake kusa da ita ila ya fahimci abin da zai fahimta wannan girmama ne ko ba girmama ba to wannan ni'imomin ba zan iya lissafa su ba sun wuce abin da dan adam gaba ɗaya zai iya lissafawa misali ne kawai wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum kuma muka ɗauke su filbarri a sararin bayan duniya a sararin ƙasa inda yake land alyabisa busasshen inda ba ruwa ba walbahar da kuma teku warazaqnahum kuma muka arzuta su min at-tayyibati na daga abubuwa tsarkaka muka zubo musu abubuwa masu tsarki a duniya da abu mai tsarki da mai najasa wanne ne fi yawa mai tsarki ya fi yawa shi yasa mai najasar khabisi da zai cutar da kai sai aka gaya maka nisance shi duk abin da ba a ce ka nisance shi ba kuwa je ka kai amfani da shi duk wani na cikin rahamar Allah kuma sannan ka duba hikimar Allah ɗaukar ɗan adam a bayan ƙasa yana tafiya na farko takawar da zai da ƙafafunsa Allah ya hore masa wani irin balance zai iya tafiya yana takawa yadda in wani halittar ne ba shi ba sai Allah daga iska karama kaɗan kawai sai ta jefar da shi duba iskar da za ta taso ta tura gidaje da kwanukan gida duk su zubo dan adam yana tafiya da kafa yana gudu ya je ya bude mota ya tafi ko ba ka bane ba ta daga da shi ba ana yi wannan ko kun kula da wannan ko ba kula ba wannan dai yana cikin ma'anoni da hikimomin alhamlu abin nan fil bahr fil barri din fil bahr kuma ka duba ka ga da teku Allah madauki ya sanya mana jirgin ruwa jirgin ruwa wani kamar girman sa kamar wani kauye ko ka ce ka haɗa gidaje da yawa ko unguwa saboda tsabar girmansa gwargwadon nauyinsa ma shi gwargwadon daɗin da yake ji ya tafi kuma haɗar kuru wannan menene ba hikimar Allah ba ce in ba shi da nauyi ya fi shan wahala a ta tangal tangal in ko da nauyi sai kama cikin ruwan nan ya tafi ba zancen nitsewa kai kuma kai kaɗai shiga cikin ruwa ka ga inda zaka in baka iya iyo ba wannan hikima ce ko ba hikima ba ce kana tsindumawa shi kenan sai kai ƙasa amma jirgin ruwa Allah maɗaukaki horewa ce ta Allah sai a ɗauki duk abin da ke so ka ɗauka mai nauyi duk abubuwan nan da muke ci da ake importing ɗinsu duk mafiya ta ina ake shigo da su ta jirgin ruwa ne motoci a shigo da su ta ruwa ba komai ake shigo da shi ta jirgin sama ba saboda tsadar sama kayan abinci buhu buhu kwali kwali haka za a shigo da su saboda nauyin nan duka ta wannan teku din kuma abubuwan da suke cikin tekun nan kakaf Allah ya madaukaki ya halatta mana cewa mu ci in a bayan ƙasa ne an ba mu dama kai hunting kai farauta zaka dau makaminka kai yawo saboda zaka iya takawa zaka mallaki kanka zaka iya gudu in ya biyo ka a ruwa ka ba inda zaka gudu don haka duk abin da ya zo maka kawai ɗauki ka ci sai aka halatta mana shi wannan rahama ce ko ba rahama ba duk yana cikin abubuwan da ya kamata a sa a cikin lissafi to sai sai wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila kuma muka fifita su akan da yawa daga cikin abubuwan ko waɗanda muka halitta tafdilan fifitawa fifitawa sosai Allah ya mana akan sauran halitta to malam yake cewa wastafa nuhan mun ji istifa'in da aka yi wa annabi adam zaben nasa ya tattaru ya haɗu kuma da zaben ƴaƴansa da zurriyarsa baki ɗaya duk akwai zaɓe da Allah ya mana mu kanmu akan sauran halitta to amma duka wannan zaben yana koma zuwa ga baban namu annabi adam sannan ga zaben annabi nuhu tunda ai shi dama cewa inna Allah astafa adama mun ji mun fahimci irin zaben da aka wa annabi adam to zaben annabi nuhu kuma menene shi kuma nasa zaben da aka yi masa sai ce wastafa nuhan Allah ya zabi annabi nuhu faj'alahu awwala rasulin ila ahli al-ard sai ya sanya shi shine manzon farko zuwa ga mutanen da suke bayan ƙasa manzo na farko hina ubidatil awthan yayin da aka zo ana bautawa a gumaka yayin da aka zo ahalil ardi suka zo suna bauta wa gumaka sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu manzan da zai hana su wannan bautar to manzan da ya fara zuwa don ya hana mutane shirka shine annabi nuhu kafin annabi nuhu akwai annabawa amma dukkanin su akan me suke akan tauhidi ba a yi shirka ba don haka shi yasa ba aiko aiko musu manzo ba wannan shi ke nuna mana ma'anar fassarar manzo shine wanda aka turo shi zuwa ga mutanen da suka saba masa a tauhidi wanda ko aka turo shi zuwa ga mutanen da suke karɓar karantarwarsa sunansa annabi amin sha magana akan wannan bambanci tsakanin annabi war rasul akwai dai maganganu waɗanda ba wannan ba mun tattauna su a wani lokaci a baya yace wa waffaqahu kuma Allah ya bashi tawfiqi ko minas sabri ya bashi haƙuri wal ihtimali da kuma dai haƙurin ɗaukar juriyar abin da aka yi maka marar kyau shine ihtimali wa shukur da godiya don wannan hannasi aka yi a ƙur'ani innahu kana abdan shakura ko da annabi nuhu ake ashe yana da godiya ya gode wa Allah subhanahu wata'ala wa da'wati ila Allah fi jami'il awqati da kuma da'awa shi yana cikin shugabannin masu da'awa ko kace shine farkon mai da'awa irin wannan da'awa da za a zo a kira waɗanda ba su bi ta ba su zo su bi ta kuma Allah ya gaya mana subhanahu wata'ala wannan bawan Allah da ya zaba annabi nuhu sai da ya shekara 950 yana wa'azi ta wa'azi yana ilmantar da mutane shekara nawa 950 ba awa 950 ba ba kwana 950 ba ba mako 950 ba ba wata 950 ba a shekara 950 a lokacin dan adam yana kaiwa shekara dubu da ƙari a rayuwa domin kun san daga annabi adam annabi adam yadda Allah maɗauki ya halicce shi fa sittuna zira'i zira'i sittin ne tsawonsa kun san zira'i wannan kamun hannu guda shine zira'i ɗaya to tsawon annabi adam abin nan halittarsa da aka yi haka aka halicce shi haka kuma ɗan adam ya rika biyowa da irin wannan tsawon da irin wannan girman da ake bamu labarin samudawa da irinsu yanzu idan mutum ya je abin nan ariyar da yau abinan samuda suka rayu hanyar tana nan ana ce masu diyar salih ina jin haka ne ko idan mutum ya kama hanya ya bar madina hanyarsa zuwa tabuk akwai garin yana nan eriyar da annabi salihu ya zauna da mutane akwai manya-manyan duwatsu da kuma manya-manyan ƙofofi ƙofofin ka gansu yadda dan adam din wancan zamanin yake haka kofofin suke da suke shiga wani kuma an ce sai ma sun sunkuya suke shiga irin bukkokin da muke yanzu a- abin nan rigar fulani idan za a shiga sai an sunkuya to haka suke daukar waɗannan duwatsun suke sassaka watan hituna minal jibali buyutan annahti dama shine sassaka haka suke sassaka in suka samu dutse sai su sassaka kofa a ciki kuma a sassaka gado a sassaka kaza haka za su shiga cikin sa haka girman jikinsu yake to amma da girman jikin nan ku duba ku ga wata hikima ta Allah da ya tashi halaka su sai aiko musu iska tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya ko da irin wannan girman sai aiko musu iskar da take tumbuke mutum sai a sama da shi koli sai a dawo da shi kuma a rufka da ƙasa sai ya mutu mu ko da muke yan hinken nan kaman kiyashi in an kwatanta mu da su sai kaga Allah madauki bai kawo mana halakarwa da irin wannan iskar ba iskar ma mai karfin ma Allah madauki ya sa mu jure ta ba wai irin tasun bace ba yau su dama tasun ai ta halakarwa ce amma normal din irin wanda yake muna gani yanzu su ma a wancan lokacin akwai ta Allah madauki dai ya taimaka in mutum yana karanta Qur'ani wallahi zai ƙara imani ya ji yadda abubuwa suke a baya wasu malamai suna cewa me dalilin to raguwar dan adam ya komo irin wannan dan mitsitsi yanzu da tsabar saban Allah da taurin kan tsiya ko ba ka buge ba hmm? Allah ya kyauta wasu malaman su ce yawan zunubi ne wasu malaman kuma su ce haka dai Allah din dama ya tsara abinsa ana tafiya ana sake raguwa har shekaru haka ake raguwa Hmm, mun yi zancen aiko annabi ibrahim yana shekara 80 ya kaciya Ya- shekara 120 aka haifa masa isma'il kaga yanzu ina dan shekara 120 ya riga ya rukuku ya juya ya koma yaro karami ma baya fahimta zancen da ake ko ya hadi ya shiga arzalul umur Mm. to su wancan zamanin su daban irin namu zamanin daban to annabi nuhu shekara 950 yayi yana wa'azi yana kiran mutane ya kamata masu wa'azi ashe su dau ilimin al-ilmu wal hilmu wal fadlu daga wannan bawan Allah karka ce daga zuwanka kana ilmantar da mutane dole daga faɗa dole sai kowa ya bi babu tilas a ciki mutane za su zage ka za su ji haushinka za su ce ba sa za su yi kaza za su yi motsi surutai da maganganu marasa kyau wani ma ya ce shirman banza shirman wofi sai kuma ka san abin da kake shikenan sai ka rabu da shi ba yadda za ka yi da shi kai shekara da shekaru kai ta abu ka kai ta haƙuri ana nan ana nan wata rana Allah zai kawo lokacin da wasu za su fahimta wasu ba za su fahimta ba domin me ga wani ya shekara 950 yana gaya mutane ana korarsa da jifa ba a daina ba har shekara ta 950 din fa sannan Allah ya sa aka halaka duniya saboda shi da ya addu'a to dan me mu zama hakura ba wani a ce ka zo kai yadda awa shekara daya biyu dan mutane ba su fahimta ba kuma kai fishi ko ka ce zaka bar garin ko ka daina ma musu magana wannan duk rashin hakuri ne ayi hakuri kai tahammuli da mai mutane suka ce musulminsu da wanda ba musulmi ba kowa da irin yadda Allah subhanahu wataala ya yi shi to yake cewa um, fi jami'il awqati ko ma aujaba istifa'ahu wannan abubuwan da Allah ya bashi da hakuri da juriya da godiya da da'awa a kowane lokaci Allah madaukaki ya bashi tawfiki akai tawfikin da shine aujaba istifa'ahu ya wajabta wajabta nan ana nufin sabbaba yau domin ba wajibci akan Allah ma'ana wannan abun na haƙurin da ilimin da Allah ya bashi shine sababin da domin sa Allah ya fifita shi ya zabe shi wajtiba'ahu da kuma dai zaben nasa istiba'i da istifa'i ma'anarsu daya mujtaba mustafa ma'anarsu daya zababbe kenan wa aghraqa Allahu ahla al-ardi bi da'watihi kuma ita ma wata falala ce Allah ya halakar da mutanen duniya baki daya sakamakon da'awarsa رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا wannan addu'ar sakamakonta shi Allah ya karɓi wannan addu'a aka halaka duniya ruwa ya rika zubowa daga sama ruwa ya rika bubbugowa daga sama ai daga ƙasa duniya ta cika gaba ɗaya ko ina ruwa ne duk wanda bai shiga jirgin ruwan da annabi nuhu ya sassaka da umarnin Allah ba to ya halaka duk ɗan adam na duniya ya ƙare fa ba na garinsu ba wanda ba su ji ba ba su san ma me ake ba suna wata duniyar duk an halaka su sakamakon wannan abu aka yi sabon ɗan adam wannan ke nuna maka in Allah ya yi wannan a duniya kuma ka zo kana mamakin ka mutu a kafirci wai Allah ya kyale ka bai saka mutum a wuta ba duniya fa ya halaka saboda an ƙibin manzansa gaba ɗayan duniyar sai iya wanda suke cikin jirgin ruwa to ya za a mutum kuma ya tsammanin cewa zai je lahira har ya zauna ya mutu da kafirci ya tsammani wai ai Allah ba abin da zai masa kar a rena Allah sai ce har yanzu wani jahu wa man ma'ahu Allah ya tsirar da shi da wanda ke tare da shi fil fulkil mashhun a cikin wannan wato jirgin ruwa da aka cika shi shine mashhuni aka sassaka abubuwa a cikin sa domin fulkin ba shi kadai ne a ciki ba an sa abubuwa kuma aka sa hatta dabbobi ko dabbobin kowanne zauje ne kowanne aka sa nau'i nau'i biyu na jinsi da waje ala zurriyata humul baqin kuma aka sanya zurriyar annabi nuhu ita ce ta wanzu har tashin kiyama ko duk da cewa shi ma annabi nuhu min zurriyati adam eh amma saboda ƙara domin Allah madauki amfani da wannan lafazin a cikin alkur'ani ko zurriyata man hamalna ma'a nuhi kaga tunda ya faɗi wannan zuriyar waɗanda muka ɗauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu su ne gasu suka zo daga baya aka zo aka sami annabi ibrahim annabi lot da sauran annabawa kuma aka samu zuriya aka samu banu isra'il aka samu kuma larabawa duk daga cikin waɗannan tafiya ɗin kamar da zamu zo mishi wa taraka alaihi sana'an Allah ya bar ya bar yabo a kansa ma'ana aka tabbatar da tabbataccen yabo a kansa yuzkaru wanda ake ambatansa fi jami'il ahyani wal azmani wanda ake ambatansa a dukkan zamuna da lokuta wastafa ala ibrahim mun ji zaben annabi nuhu saura zaben annabi ibrahim lokaci zai ishe mun sha Allah yace wastafa ala ibrahim sannan Allah maduki ya zabi gidan annabi ibrahim wa huwa nan ala ibrahim yace shine ibrahim khalilur rahman ibrahim badadin mai rahama allazi ikhtassahu Allah bi khullatihi wanda Allah ya keɓance shi da da khulla khulla ita ce wato wannan soyayya soyayyar da tafi karfin mahabba ta ratsa jini da bargo yadda babu wata masaka ta wani abu daban ko soyayyar wani wanda ba wannan da aka dauka khalili ba wani shi ake nufi da khalili kun gane zancen ya zama kana son abu san da ba dama ka so wani irin wannan soyayya sai shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son Allah ya riki Allah a matsayin khalilinsa soyayyar da ba dama ya riki wani shi yasa har yake cewa law kuntu muttakhidan khalilan min ahli al-ardi khalilan da a ce zan riki wani khalili a cikin mutanen da suke rayuwa a duniya yace wallahi da Abubakar zan rika sai ce amma tunda Allah ya rike ni khalili to ba zan dauki kuma wani khalili ba ma'ana khalili anan zababbe badadi abin soyayya wanda soyayyarsa ta wuce duk wata kima da zaka iya surantawa ta riga ta ta yi takhallul dan an samu kalmar ne daga daga takhalluli penetration abin da zai ratsa ya shiga ko ina ya shiga ko ina shi ake nufi da takhalluli wadda soyayyarsa ta ratsa jini ta ratsa kashi ta ratsa tsoka a kowane bangare na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai soyayyar Allah a jiki ba dama wata soyayya ta shiga har ta fidda ta Allah kun gane wannan wannan shi ake nufi da khalili to haka Allah madauki ya dauki annabi Ibrahim a matsayin khalili shi ma kun ga wannan shi kansa menene zabe ne ko ba zabe ba to shi da sai ke cewa alladhi ikhtassahu Allah bi khullatihi wa badala nafsahu lin nirani wa waladahu lil qurbani wa ma lahu lid dayfani wannan kuma wani siyag wani sakin salo ne na malam Sa'adi dan wato fito da wasu ma'anoni wa badala nafsahu annabi Ibrahim shine wanda ya mika rayuwarsa lin nirani ga wuta lokacin da kafirai suka rura wuta suka ci jefa shi ko bai damu ba haka aka jefa shi a wutan nan amma Allah maɗauki ya sanya wannan wuta ta koma maimakon ta zama mai ƙuni mai ƙuna sai ta zama mai sanyi ga annabi ibrahim shine abin da yake nufi da wa bazala nafsahu lin nirani wa waladahu lil qurbani ya kuma sallama shine bazala ya mika ya sadaukar da ɗansa lil qurbani don a yanka shi don taƙarrubi zuwa ga Allah ma'ana a yanka shi kamar hadaya wa malahu ya kuma ya sadaukar da dukiyarsa liddaifani ga baki mana dan hidimar baki nan yana ishara zuwa ga zuwan mala'iku da suka zo a zamanin annabi lut da suka zo gidan annabi ibrahim lokacin da suka zo masa da bushara da haihuwa a lokacin nan ya kawo ya yanka dabba ko iji ya yanka dan maraki aka aka kawo musu suka ci wannan dan maraki menene ba dukiya bace to ya gabatar liddaifani dan wato a baƙi wada ila rabbihi kuma ya yi da'awa zuwa ga ubangijinsa lailan wa naharan wa sirran wa jihara ya yi da'awa zuwa ga ubangijinsa dare da rana da aboye da kuma a bayyane wa ja'alahu Allah uswatan yaqtadi bihi man ba'dahu Allah madauki ya sanya shi ya zama abin koyi ne wanda duk wani wanda ba shi ba a bayansa zai koyi da shi haka ake kiran hanyarsa millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada ko sannan kuma Allah madauki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa me thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin haka babu wanda aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi sai wannan bawan Allah shine annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam an yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi kaga wannan ai babban abun koyi ne shi yasa millata sa ake kiranta millata Ibrahima hanifan mu addinin mu sunansa addini hanifi wanda ya bar barna ya bar karkata ya koma zuwa abin da ke shari'a waje ala fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab kuma duk wata duk wani abu na annabci da littafi haka Allah ya bar shi a cikin zuriyar annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim duk wani annabi da manzo da aka aiko da littafi to daga zuriyar annabi Ibrahim yake wannan girmama ne ko ba girmamawa ba annabi Ibrahim da ya haifi Isma'il ko ya haifi Ishaq Ishaq ya haifi Yaqub Yaqub shine Isra'il ya haifi ya'yan aka samu wani Isra'il ta gefansa Isma'il shi kuma shi ya haifi Larabawa ga cikin laraba kuma aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan can an samu annabci da littafai nan kuma an samu annabci da littafai ashe da duk ba a fita daga zuriyar annabi Ibrahim ba don haka lalle ya cancanci ashe inna Allah astafa ala Ibrahim shine abin da ke nufi وجعل ذريته آه وجعل في ذريته النبوة والكتاب ويدخل في آل إبراهيم آه جميع الأنبياء دكن النباوة الذين بعثوا min ba'dihi wanda aka aiko su bayansa to yadkhulu fi ali ibrahim dukkanin su za su shiga cikin ali ibrahim da haka kada wani ya ce ba a faɗi wasu annabawan ba su ma zababbu ne tunda an ce ali ibrahim duk sun shiga ciki mun gane abin ai yau ali annahum min dhurriyyatihi domin suna cikin dhurriyyarsa wa qad khassahum Allah ya keɓance su bi anwa'il fadaili ma kanu bihi safwatan alal alamin Allah ya keɓance su da nau'o'i daban-daban na falaloli irin abinda ya sanya su saboda shi suka zama safwatan wato zababbu na musamman alal alamin akan sauran halitta wa minhum sayyidu waladi adam daga cikin su akwai shugaban dan adam baki daya shine nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi ma shiga anan wuri fa inna allaha ta'ala jama'a fihi domin ko Allah madaukaki ya tattara fihi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tattara min kamali nau'o'i nau'o'i jinsi jinsi na kamala ma tafarrada fi ghairihi na abinda ya rarraba a cikin wasu wanda ba shi ba kun gane wannan zancen hmm ba ku gane ba yawa a rayuwa a halitta a ginin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda ya zo da shi na wahayi da falalolinsa Allah ya tattara duk wata kamala da sauran annabawa rarraba musu aka yi wannan aka bashi wancan ba a bashi wannan ba wancan aka bashi wancan ba a bashi wannan ba wannan aka bashi wancan ba a bashi wannan ba shine ma tafarraqa fi ghairihi to duk abin da ke tafarraqa fi ghairihi Allah ta'ala jama'a fihi ma'ana Allah madauki ya tattara masa duk abin da akwai a gurin kowanne annabi duk wani annabi da Allah ya ko manzo to duk wata falala da kamala da Allah ya bashi to Allah ya ɗauko wannan kamalar ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake nufi yace fa inna Allah ta'ala jama'a fihi min al-kamali ma tafarraqa fi ghairihi wa faqa sallallahu alaihi wasallam al-awwalin wal akhirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kerewa ya tserewa duka al-awwalin wal akhirin mutanen farko da mutanen ƙarshe fa kana sayyidul mursalin don haka shi ya zama shine shugaban manzanni da aka aiko al-mustafa min waladi ibrahim kuma shine zababbe a cikin zuriyar annabi ibrahim din ma wannan istafa in nasu kenan sai sai ce wastafa wastafa Allahu ala imran sannan Allah madauki ya zabi ala imran wane ne ala imran ko wane ne imran sai ce wa huwa walidu maryam binti imran shine walidu maryam mahaifin maryam yar imran au ko kuma walidu musa bin imran ko a ce shine mahaifin annabi musa domin annabi musa mahaifinsa sunansa imran mun gane yawa tare da cewa dukkaninsu suna komawa zuwa ga asali gaba ɗaya domin duk zuriyar banu isra'ila ne mun fahimci abin tunda in ka bi silsilan in ma ba a gefen wannan ba to an haɗe din dai da annabi musan a can wani gefe din yau amma dai imran din suna ne na shi wato mahaifin abinan abinan mahaifin maryam domin mahaifin maryam yana da mata mata sunanta hanna za mu zo mu ji ita ce ai ta haifi maryam to mahaifinta din da ya haifi maryam kuma maryam ita ba irin yadda aka haifi annabi isa ita aka same ta ba ita tana da uwarta da ubanta mun fahimci wannan yau to shi wanda ya haife ta shine imrana an fahimci zancen ko to shine ai kun ga shi ma wannan abin da ya faru gare shi shi ma istifa'i ne Allah ya istifa'in ko shi ko kuma zuriyarsa domin daga zuriyarsa ga Maryam din sannan kuma ga dan da ta haifa shine Annabi Isa alaihi salatu wassalam a matsayin manzo kuma annabi daga Allah subhanahu wataala a sai shi fa hadhihi albuyutu waɗannan gidaje da kuka ji gaba ɗayan su allati zakaraha Allah wanda Allah ya ambata hiya safwatuhu min alalamin su ne zababbinsa daga cikin halitta to in Allah ya ce ya zaɓi wani shin yana nufin kaskanci ga wanda ba zaɓe shi ba ana nufin dai wannan ɗin ya fi shi yawa don haka zurriyar larabawa da zurriyar banu isra'ila sun fi sauran al'ummomi sun fi jinsin turawa sun fi jinsin farisawa sun fi jinsin duk wanda jinsin da ba asalinsa na annabi ibrahim ba kun fahimci zancen shine abin da yake nufi ta wannan bangare domin waɗannan zuriya sun zo daga wannan ɓangare ɗin sun cancanci wato wannan fifitawa kuma dai dama shi abin da ya shafi irin wannan zaɓi ne daga Allah subhanahu ta'ala wata salsala as-salahu wat tawfiqu bi dhurriyyatihim kuma ku duba ku gani da tawfiqi gam da katar da kuma salahi cewa su zama mutanen kirki yayi tasalsuli a cikin su kallama ka samu al'umma da masu alheri a cikinsu babu wani a cikin waɗannan bayan Allah kun gano wannan zancen shi ne abin da ke nufi wannan zurriya da ta annabi ibrahim kallama a rasa alheri a cikinta a kowane lokaci muddin sun riƙe addinin Allah amma yawwa wannan shi ne babban sharaɗi ba a samun falala in ba riƙe addinin Allah ba wanda ya watsi da addinin Allah bai samu wannan falala kuma bai cancance ta ba fali hada qala ta'ala shi yasa Allah madauki ce zurriyatan ba'daha min ba'din to kuma anan dole za mu tsaya sai mu tashi akan fassarar wannan zuriyatan ba'dha min ba'd inda Allah madaukaki ya kai mu darasin mu na gaba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilmi Allah ba mu falala ya kara daukaka mu daukaka ta addini Allah kara kintsa mu ya shiryar da mu ya samu a hanyar da yake so kuma ya yarda da ita Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu na alheri Allah gafarta ma dukkan musulmi da suka rasu fitintunu muna roƙon Allah maɗauki ya dakatar mana da su Allah sun ta'ala ya kaɗe su Allah ya maganin su Allah ya mai da sharrin masu aikata su kansu Allah sun ta'ala ya ba mu haɗin kai da son junan mu ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwa wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik